قال عم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صبوت إلى الدنيا وذلب لا يسبو وغرك منها السلم باطنها حرب فزرها وشرك لا لا يكر بك الغرب يسرب نور للنبوة لا يخو تشارك في إدراكه الطرف والقلب farkon ba ya ce sabautu ila duniya na karkata zuwa duniya a asalinsa daga saba ya subu ne yana zuwa mahamuzi wani lokaci saba'a ya da hamza amma asalinsa saba ya subu kamar da zaka ce da'a ya du'u naƙisi ne wawi wa zullubi alhali dimmi hankali la ya subu ba zai karkata zuwa ga duniya ba wa gharraka min hassalmu batinuha harbu zaman lafiya zaman lafiya a duniya din shine ya rudar da kai wanda har ka karkata zuwa gare ta batinuha alhali batinin wannan zaman lafiyan harbu ya ce yaƙi ne abin da yasa ya ce batinu ha saboda asalmu din mu'annas ne majazi yana cikin istidrakat din da maulan mushek muhammad gibrima ya wa ibnu hajib cikin kalmomi waɗanda mu'annasai ne majazai wanda ibnu hajib bai kawo ba shi ya kawo shi ne asalmu ana cewa asalmu ana cewa asilmu loga guda biyu ne kowanne mu'annasi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in janahu lisalmi fajina laha bai ce fajina lahu ba kamar yadda anan ya ce batinuha batinuha harbun fazarha ya ce ka kyale ita duniyar wa sharrik ka yi kudu la yukirru bikal gharbu ko la yakarru bikal gharbu ana cewa karra ana cewa ana cewa a karra ka ce karra ya kirru a karra ya kirru zai zama toro ba'i kenan la ya kirru bi kargarfu a arewanci ko gabaci bagun zaman ka bane bagun zaman ka bane ka bar gabacin ka bar maghrib ka koma kudu yana nufin maghrib inda shi alfazazi yake din zama bai kama shi a can ba ya bar maghrib ya koma kudu ma'ana ya koma madina nan ne gun zamansa shi ne la ya kirru bi kalgarbu biyasiri ba nurun biyasiri ba din a takhmisi yana komawa zuwa ga sharrik din ne kamar ya ce ka koma madina nurun a nan akwai wani haske linnubuwati na annabta la ya wanda ba zai mutu ba baya mutuwa hasken koyaushe a kunne yake koyaushe a kunne yake baya mutuwa jumla ce fi'iliya sifa ta nurun din asalinsa nurun la ya hubu linnubuwaci wani haske wanda samsam ba a iya kashe shi baya mutuwa wannan hasken na annabta ta shara kafi idrakihi a tarfu wal qalbu wajen gano wannan hasken dago shi da gano shi da sanin sadin ya ce ido da zuciya sun hadu sun yi musharaka a ciki ma'ana za ka iya ga hasken a ido za ka iya kuma ganin hasken a zuciya abubuwa guda biyu ne na idiraki ganin ido da kuma ganin zuci to wannan haske na annabta ba ɓoyayye ba ne wanda ba shi da ido ma a zuci zai tabbatar da wannan hasken shine tasharaka fi idraki tarfu wal qalbu bihi fastamir in tantahid laka himmatun ko in tantahid bika himmatun wala tantaqit min dunihi laka azmatun fa kullu diya'in dunahu fa huwa duhmatun bada wa biqa'u al-ardi zulmun wa zulmatun fa ashraqat al-arja'u wa nkasha al-kurbu ko wa nkasha al-karbu bihi da wannan hasken fastanir ka nemi haske ka nemi haske ko ka ɗau haske daga daga wannan haske din in tantahid bi ka himmatun idan akwai wata himma mai zaburar da kai in kana da wata himma da za ta zaburar da kai kar ka zauna a inda kake ka bar inda kake ka je ka nemi hasken ka kai ma daga wannan haske din wala tantaqid min dunihi laka azmatun wala tantaqid azmatun wannan ta din ta ce ta gaibi ta gaiba ma'ana tantaqid fa'ilinsa shine azmatun wala tantaqid azmatun kada taurariyar niyyarka kan niyyarka mai karfi ta warware min duniyi ba tare da ba tare da samun haskenka daga wannan hasken ba ana kada niyyar da ka ɗauka mai karfi na zuwa ka nemo haskenka daga wancan haske din niyyar ka da ta warware ba tare da ka je ka samu wannan haske din ba ma'ana ka je ka karbi musulunci ka je ka karanta addininka daga madina kada gabanin wannan niyyarka azamarka ta zo ta warware fa kullu diya'in duk wani haske dunahu in ba wannan hasken ba na ma'aiki alayhi salatu wassalam fahawa wannan hasken duhumatun duhu ne duhumatun zulmatun duhu ne a can ya ce nurun ne a can ya ce nurun nan ya ce diya'un saboda nur da diya din aka ce nur din haske wanda yake da sanyi ne kama hasken farin wata ne aka ce diya kuma haske wanda yake da zafi kama hasken rana ko hasken kwai haka na lantarki wanda in ka taba zaka ji da zafi zai kona ka to wannan shine ake cewa diya ko dau'u duk dai ne ko a ce dau'u ko addiya ana fadansa da ya a ce diya diya ana faɗansa da hamza ce di'a di'a kamar yadda kumul yake karanta ko ina yi zuwa cikin qur'ani diya'an da di'a'an rugogi guda biyu ne haske ne wanda yana ɗauke da zafi nuru kuma haske wanda wanda yake ɗauke da sanyi yasa Allah ya ce huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an sai ya ce wal kamara nuran din shams din ya ce diya'an ya ce wal kamar kuma ya ce nuran saboda shi hasken rana yana da zafi ba da wannan hasken ya bayyana wa biqa'ul ardi a lokacin da hasken ya bayyana doron ƙasa wurare gaba ɗaya biqa din jam'i ne na buqa wuri wurare gaba ɗaya na doron ƙasa zulmun a lokacin zalunci ne wa zulmatun da duhu zalunci ne da duhu ya cike wuraren doron ƙasa gaba ɗaya a lokacin da wannan hasken ya bayyana shi ba daɗin damirinsa damiri ne na nuru a baitin alfazazi ya ce biya ba nurun din ba da nurun ba da nurun shi kuma a takhmisi kuma ba daɗin fa'ilin shi damiri ne na diyadin kowanne daga cikinsu muzakkari ne ko ka ce bada nurun wa biqa'ul ardi ko bada diya'un wa biqa'ul ardi zulmun wa zulmatun fa ashraqatil arja bangarori al'afaq gaba ɗaya suka haskaka a sanadiyar bayyanan wannan haske ɗin wankasha alkarbu bacin dai kunci kuma ya yaye ya zamanto babu kunci ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallama tunda ya bayyana tunda ya bayyana dukkan arja bangarori na duniya gaba daya annawahi al'afaq na duniya gaba daya suka haskaka sannan kunci da bacin rai kuma ya yaye kowa ya shiga cikin hayyacinsa alahafi li umrin في المحال أطعته سمعت به أمر الهوى وأطعته كأني لم أعرف نبيا عرفته بكل كتاب للنبيين نعته وقد مر ما قال النبيون والكتب يجي ألها في أن كلمة تحسري na jin zafin abu ne wanda ya kamata a ce da ka yi kuma ba ka yi ba yanzu kake jin ciwo da takaicin rashin yin sa shine ake amfani da kalmar lahaf ana cewa a lahafi ko a ce a lahafa a mayar da ya din ya zama to alif alafa ko alafi ma'ana ya takaici na takaici na li'umrin ga wasu shekaru fil muhali akan wani aikin da ba mai yiwuwa ba ne a tuhu wanda na bata shi asalin a tuhu din sifa ce li'umrin din ala fi li'umrin a tuhu rayuwan da na bata shi a banza ya tafi fil muhali akan abin da ba shi da tushe abu ba mai yiwuwa ba aka ce almuhal abin da ba zai yiwu ba shine impossible kenan ko kuma almuhal abin da yake ba shi da tushe imana za ka yi yin lamurruka za ka zaci cewa za ka cimma burinka yau ne gobe burin baya ba a cimma buri tukunan ka zo ka dago cewa ahe ko shekara ɗari za ka yi akan wannan hanya ba za ka cimma burinka ba to shi ne yana da magana akan irin rayuwa da ya gabatar a baya ba a fagen begen manzo sallallahu alaihi wasallam da soyayyarsa ba to yana jin cewa zai iya cimma burinsa yanzu ya gano ashe ba zai yi a cimma buri ba tare da ma'aiki alaihi salatu wasallam ba to shi yasa yace ala fi li umrin fil muhali adatuhu daga ada'a yudhi'u ada'a shine madinsa mai damirul ghaiba shine yudhi'u shine inna la la yudhi'u ajra ajra almuhsinin ko ajra almu'minina sami'tu bihi akan wannan muhal aikin banza aikin banza da na gudanar a rayuwata ta baya naji amral hawa naji umarnin san rai ne san rai ne ya bani umarni ya mini hutuba na ji wannan umarnin nasa wa ta'atuhu kuma sai na bi wannan umarnin na son rai din ka anniya saboda bin san rai din ka ce ni lam a'arif nabiyan arabtu annabin nan da na riga na san shi sani cikakke ka ce ban san shi ba dama wannan shine abin nan natija na hawa na son rai idan mutum yana bin san ransa abin da ya sani sai ya zamanto bai sani ba yanzu duk sabon da ake ne ai ai duk abin da ake yi din na safo din ai an san bayi da kyau amma saboda san bin rai ne ake yin sa ai to saboda san bin rai he zaman to kaman ba a sani ba mutum zai ƙarya zai ci amana zai yi waye zai yi waye abubuwa kaman bai san da ƙarya din a haramtacciya ba ce to shi yasa ya ce wai saboda bin umarnin san bin san ransa din ya ce ka ce ka ce ni annabin nan da na rigaya na san shi din ka ce ban san shi ba ka ce ban san shi ba to shi yasa arabtu hudin na ati ne na nabiyan din nabiyan din saboda haka ne ya kasance aka aka yi isbatin sa kuma aka aka aka kore shi yace lam a'rif nabiyan ban san wani annabi ba sai yace araftuhu na san shi saboda wannan araftuhu din jumla na ijab din zai koma zuwa ga nabiyan din annabin nan da na rigaya na san shi ka ce ban san shi kaman ma ban san shi ba saboda bin umarnin san zuciya bi kulli kitabin annabin nan wanda a kowanne littafi linnabiyina na annabawa gaba daya na atuhu aka faɗi sifarsa wannan ma sifa ce na asalin nabiyan din nabiyan arabtuhu nabiyan bi kulli kitabin linnabiyina na atuhu annabin nan da na rigaya na san shi ka ce ban san shi ba sannan annabin nan da duk wani littafi na annabawa gaba daya akwai sifarsa wa kad marra ai ya tabbata ko ya riga ya wuce maka a wurare da dama ma kalan nabiyu na abinda annabawan suka fada akan shi wannan annabin wal kutubu da kuma abinda littattafansu suka fada ka riga ya ka sani ya wuce daga baya ana cewa marra ya riga ya wuce marra ya murru ana cewa marra bi ma'ana karra ai sabata ai abinda annabawa suka faɗa ya tabbata abinda annabawa suka faɗa da littattafansu ya tabbata asali alkutubu ne bidan mitai alkutubu jam'i na kitab kamar ar-rusul shi ne ya yi iskanin wannan taɗin ne saboda a wannan babi na baɗin ya yi amfani da a darbin shi na na cikakke cikakke a darbu ta mai amfani da shi amma fa'ilun din na baharu tawil bai cire komai ba sai ya bashi da saboda haka ya ce walkutubu walkutubu irin wannan ja'izi ne ana cewa iskanul muharrak min ad-daruratil mubiha wal ja'iza nabiyun nabiyun bi ghairi al-wahyi la yatasarrafu shi wani annabi ne alayhi salatu wassalam bi ghairi al-wahyi in ba da wahayi bane la yatasarrafu baya sarrafa rayuwarsa ba wani abin da zai bijiro ya yi shi taka taka zai saurari wahayi mai Allah zai ce a kai me zai ce ya yi ba da wani wahayi ba baya sarrafa wani lamari safuhun shi mai yawan yafiya ne anil jani mai yawan yafewa mai kure ne mai laifi daga jana daga jana ya jina akwai jana ya jini wannan na ciran abu a jikin itace kamar mangoro ka cira ko gobo ko goba ko ayaba ko abin da ba shi da abin nan abin da ba shi da tauri ka cire shi jana wani ana ce mishi jana ya jini akwai jana ya jina wanda kuma shi ne na laifi daga nan ne aka dauko aljani kuma ana samun tadahulun lughat wannan ya canji wannan wannan kuma ya canji wannan shine aljani mai laifi safuhun ko mubalaga ce ta safihun zaka ce safaha safihun mai yafiya kace safuhun ala wazni shakur kaman shakur kaman ghafur irin wannan to zai zama tun mai yawan yafiya ne aljani ga wanda yayi laifi wa qad yatawaqqafu wani lokaci kuma ba zai yafe wa wanda ya yi laifin ba zai yi tawakkufi zai saurara kamar shigen abin da ya yi wa abin nan ka'ab bin mali lokacin da ba shi da wani uzuri yake zuwa yakin tabuka wasu suka zo ya yafe musu suka tafi shi da ya zo ya ce miyana ka miyana ka zuwa yakin tabuka sai ya ce ba wai ba ni da wani uzurin komai abin hawa ina da shi abinci na da shi kawai kasala ba ni da uzurin komai sai ya ce amma ha za faƙar sadaka shi kamar na ya fi gaskiyar lamarin gaskiyar lamarin abin da ya hana shi zuwa tabuka to sai ya ki yafe masa sai ya hana mutane su yi magana da shi kwana hamsin shi da abokanansa guda biyu hilal da abin nan murara ya hana su magana sai da aya ta sauko a kansu wa ala salasatin ladina kulli fudin kenan to shine anan yace waqat ya tawaqqafu shi mai yawan yafiya ne ga mai laifi amma wani lokaci wani ya masa laifi zai yi tawakkufi zai tawakkufi yafiyan kai tsaye ya zo daga wahayi eh shine waqat ya tawaqqafu din yalinu bi izinillahi yana tausasawa da izinin Allah hinan wani lokaci wa ya'nifu sannan yana kuntatawa shi ma hinan wani lokaci saboda ya cire na farkon na biyun saboda na farkon ne asalin jumlar yalinu bi izinillahi hinan wa ya'nifu bi izinillahi hinan ne to bi iznillahi hinan din shine ba a so a maimaita shi kamar da qur'ani yake cewa ukuluha da'imun yace wa zilluha yace wa zilluha to shi ma da'imun din ne eh to shine sai aka cire wannan da'imun din na biyu din wani lokaci da izinin Allah zai tausasa wani lokaci kuma da izinin Allah zai kuntuta shi yasa yace bashirun nadhirun bashirun din yana komawa zuwa ga yalinu din ne saboda shi ne fi daidai da bishara nazirin kuma yana komawa zuwa ga waya a nifin shi ne yake ake ce mishi allafu wanda shirkenan bashirun shi mai bishara ne nazirun mai gargadi ne musirun mai fifita wani ne a kansa abinda yake so in kace kana so zai shirye baka shine abin nan wa yusiruna ala anfusihim musir wanda zai fifita wani a kansa shine musirun shi mai fifita wani ne a kansa muta'attifun shi mai tausasawa ne mai tausayi ne mai lutufi ne yana bin komai a hankali shine muta'attifun daga atuf ne aka dauko shi lahudimatul hatla'u yana da ruwan sama mai yawan zubowa haka ce addima ruwan da yake yawan zubowa shine ake cewa addimatu jam'insa shine zaka cire ta din addim wani lokaci suna cewa addiyam addiyam shine jam'insa kenan in kasa da ta kuma ya zamanto mufradi anan wato sifa ce mu'akkada ma'anar wannan shine addimatu din kadai a larabci ba a cewa gajimare addimatu sai gajimaren da yake yawan zubar da ruwa to sannan ya kara bahi sifa yace alhatla'u shi mai yawan zubo da ruwa ne dama addimatu din tukunan ya ce ya kara bayi sifa irin nasa shi ne alhatsalau irin wannan a sifa da hal ne ake kawowa za ka iya kawo abu a sifarsa ka kawo irinsa shigensa ko za ka kawo abu a hal ɗinsa ka kawo irinsa kamar yadda ƙurani ke cewa wala ta asau fil ardi mufsidina wala ta asau ɗin ma'anansa wala tubsidu ne in ka ce wala ta asau fil ardi kar ku yi barna doron ƙasa sai ka ce mufsidina mufsidina ɗin hal ne yana akkada ma'anan wala ta asau ɗin kamar wannan addimatu ɗin shi kashin kansa ɗin ruwa ne mai yawan zubowa ko gajimare mai yawan zubo da ruwa to sai aka baya sifa aka ce lahu dimatul hatula'u hatula'u shine mai yawan zubowa kenan an akka da ma'anansa din kenan wal atanur rahabu sannan kuma yana da gu wanda yake da fadi asalin al'atan din matsugunin raƙumi ne shi ne asalin al'atan gunda raƙumi zai tsuguna shi ne al'atan amma sai ya mayar da shi gu kawai shi ne abin ana abin nan ya ammama ya ammama kalimar ne ma'ana kalimar da take ana magana kan gunda raƙumi ke durkusawa ko yake zama sai aka mayar da shi wuri kawai yana da wuri wanda yake da faɗi ma'ana ma'aiki alayhi salatu wasalam ya yalwaci kowa kowa in ya zo zai samu wurin zama a wajensa saboda yalwarsa ko yalwan kyautansa addimatul hatla din kinaya ce a nisakhai kinaya ce ta yawan kyauta shi yana da kyauta wanda ba shi da adadi ba shi da iyaka fa'asni fa'asni alaihi bisakha'i wa bilhaya وبصبر يوم البعث إن كنت مسنيا بحق وقل فيه ولا تخشى منهيا بذول فلا جدب إذا بخل الحيا ملاذ فلا خوف إذا صمم العضب فأثني عليه يتي كيبا مشي كمشي يبو كمشي يبو filul amri na daga asna yusni asni kamishi yabo bisa ka'i da kyauta wa bil haya ai wa bil haya'i da kunya shi alhaya din in ka mayar da shi mamdudi kunya in ka mayar da shi maksuri shine ruwan sama kenan ruwan sama shine bambanci asalin wannan wabil haya dan wabil haya'i ne mamdudi ne da hamza sai aka cire hamzan saboda ana so rawiyar kafiyar ta zamanto daidai wanda zai zo din kuma shi asalinsa ba ba hamzan shi shi maksuri ne shine idan zaka yaba mishi to ka yaba mishi da kyauta dan shi mai kyauta ne wabil haya ai wa bil haya'i ka yaba mishi da kunya dan shi mai kunya ne wa bi sabri ka yaba mishi da hakuri yawmal ba'as ya hakuri ranan yaki abin da yasa yace yawmal ba'as din to min babi aula ranan da ba ranan yaki ba ba maganar su kenan ranan yaki ba ranan hakuri kaga zararren takobi zaka gudu ba magana hakuri to a irin wannan ranan ma shi mai hakuri ba magana kenan ranakun da ba irin ranan yaki ba shi yasa yace wa bi sabri wa bi sabri yawmal ba'si in kunta musniya in ka kasance mai yaba mai yaba mishi mai rubuta mishi ko rera mishi yabo to ka yabe shi da wayannan sifofi duk da yana da sifofi da yawa na yabo to wayannan fitattu ne daga ciki shahararru sanannu yana komawa zuwa ga asini din ne ai fa asini alaihi in kunta musniyan in ka kasance mai yaba mishi ismul fa'il ne na wancan fi'ilin asini din in ka kasance mai yaba mishi to ka yaba mishi da wayannan sifofin da ya fi shahara da su bi haƙƙin in ka kasance mai yi mishi yabo ne da gaske kake so ka mishi yabo a nan akwai abin da malaman arudu suke cewa da kafiya suke cewa a tadmini in suka ce tadmini karka yadda a rera baiti ma'anan wani shatari ya shiga wa cikin wani shatari a rera baiti amma da ke shatari guda uku nan gaba daya na takmisi a matsayin shatari ɗaya su to shi yasa wannan bi haƙƙi din ya samu mauki'in zama a cikin aro amma ba dan haka ba kaga in kunta musniyan bi haƙƙin bi haƙƙin din nan jaro majrurun ne muta'alliqun bi musniyan din kaga ma'anar wani shatari ya shiga cikin wani shatari amma kasancewar shi shatarin da ya gabata da wannan din duk hukuncin shatari ɗaya ne to ya zamanto babu wani aibi na sinadi a ciki ya zamanto ya tafi bai daya wa kulfihi ka fada a kansa wala taksha munhiya kada ka ji tsoron wanda zai kawar da abin da ka fada daga anha anha yunhi idan ka ce naha yanhu mujarradinsa zai baka ma'ana na nufin abu ko dosan abu gadan-gadan a nan ne aka ɗauko an na din ai ko kuma fuskantan abu in kuma ka mayar da shi ruba'i ya zamanto an ha yunhi zai zamanto na kawar da abu kamar misali ka ce an haitu zaidan anni na kawar da zaidu daga hanyata mana na hana shi bin hanyata to daga nan ne aka dauko munhiyan munhiyan kenan karkaji tsoron karkaji tsoron wani zai kawar da kai zai hana ka ko makiyansa shi ma'aiki alayhi salatu sun tabbatar da waɗannan sifofi sifofin sa saboda haka karkaji tsoron wani zai kawar da kai ya ce ai shi ba mai hakuri bane shi ba mai kyauta bane shi ba mai kunya bane karkaji tsoron wannan bazulun abinda zaka faɗa din shine ka ce shi mai yawan kyauta ne maqulul qawli ne na wa kul fihi din wa kul fihi bazulun a kansa ka gaya wa kowa ka ce shi bazulun mai yawan kyauta ne asalinsa bazilun mai kyauta an ka ce bazulun mai yawan kyauta ne fala bazulun fala jadbun fala jadbun idza bakhila haya saboda tsananin kyautansa da yawan kyautansa shine babu babu fari shi a kyautansa a yayin da ruwan sama ya yi zamo marowaci ya yi ruwa ya rike ruwansa aka yi fari to shi kyautan ma'aiki alaihi salatu wassalam to shi ba ya rike shi saboda haka ba shi da fari a nan ya rajjaha ya fifita kyautan ma'aiki akan kyautan ruwan sama ne saboda ruwan sama za a iya yin sa wani lokaci wani lokaci ba a iya yin sa shi kuma kyautansa yanzu ma iskan da muke shaka iskan da muke shakan nan yanzu ma muke rayuwa daga kyautansa ne saboda haka shi kyautansa ba shi da fari shi ce bazulun fala jadubun din idza bakhilal idza bakhilal haya in ruwan sama ya rike ruwansa yayi rowa aka yi fari to shi mai yawan kyauta ne kyautansa din ba shi da fari malazun sannan shi mafaka ne fala khawfun makafa ne babu wani tsoro babu tsoro iza sammamal adubu idan takobi ya fara yanke kan ya fara yanka to a wannan lokacin babu tsoro ma dama mafakan wanda aka fake a gare shi din shine ma'aiki alayhi salatu wasalam shine wanda irin zai cikin mayakan manzo sallallahu sallama irin su abu dujana su mus'ab bin umair su khalid bin walid ire-iren su sun tabbatar suke cewa kunna idza hamiyal watisu na tarastasu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan yaƙi yayi zafi yayi tsanani ya kai ya kawo za mu zo mu dinga kare kanmu da ma'aiki alaihi salatu su ma irin su abu dujana ke su musu abinu in yi tsanani ta baci za su nemi inda yake saboda jarumtakarsa to shi sai ce malazun fala khawfun din shi ma yake gun mafaka ne in har ka fake a inda yake din fala khawfun babu wani tsoro idan samma mal'adubu idan a lokacin takobi yana yanki yana fiffille kan mutane kai kuma ka fake da ma'aiki alaihi salatu wasalam babu wani tsoro tattare da kai lahul qadamul ma'lumu lahul qadamul ma'lumu fil ba'si wan nada faqad wahaba al a'laqa wastalama al ida وفي كل خير جملة بلغ المدى بواطنه نور ظواهره هدى فلا هديه يخفى ولا نوره يخبو يتي له القدم المعلوم haka ce alkadam shine wani aikin alkhairi wanda wani ya taba yin irinsa shine ake ce mishi kadam ko ma wanne irin aikin alkhairi ne ma'ana yana da wani aiki na alkhairi wanda ya riga kowa yi almalumu sananne shine lawar kadamul ma'lumu din wannan aiki wanda ya riga kowa yi na alkhairi akwai shi fil ba'asi a jaruntakansa na yaƙi wanne da kuma akwai shi a cikin kyautansa a cikin kyautarsa faqad wahaba al'alaqa haƙiƙa ya ba da abubuwa masu tsada al'alaq jam'i ne na ilik haka ce ilik abin da yake da tsada an ce mishi ilik ne saboda da abu mai kyau mai tsada yana rataya da zuciya sai kaga baka so ka rabu da shi to shi al'alaq abubuwa masu tsada waɗanda suke rataya da zukata ba a so a ba da su to shi ma'aiki ali salatu wasalam ya ba da ire-iren su ba iyaka fakad wahabal alaka wastalama al'ida sannan kuma ya yayyanke wuyan makiya asali abin nan akwai takdiri mudaf ne ai wastalama riqabal ida ko ru'usal ida ya yanke kan makiya kafirai ya yayyanke su min babin lafi wa nashar ne tukunan ghairu murattab ba rattaba shi ba asali faqad wahaba al'alaqa din yana komawa zuwa ga wannan dadin wannan dadin wastalama al'ida shi kuma yana komawa zuwa ga fil ba'as din lafu wa nashar ne wanda ba a jera shi ba wa fi kulli khairin yace in takaita maka cikin kowanne irin aikin alkhairi jumlatan gaba daya ko ma wanne irin aikin alkhairi ne balagal mada ya kai kululuwarsa ma'ana ya kai mutuka karshe wanda ba wanda ya isa ya tarar da shi karka zaci cewa fil ba'asi wannan dadin da ya fada ne kadai ya buga misali ne da irin ayyukansa alkadam dinsa ayyukan shi na alkhairi ya buga misali ne da ba'as da nada amma wa fi kulli khairin jumlatan balakal mada a kowanne abu na ma'aiki alayhi salatu salam kululuwa ne gaba ya yaje can karshe shine wani sufi yake istinbati yake cewa inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa yake cewa fas abin nan yake cewa fasbir kama sabara ulul azmi fasbir kama sabara ulul azmi din ma'ana an dauki hakurin wayannan annabawan su fudin annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu hakurin su fudin gaba daya aka dunkula aka bahi shi kadai sannan hakurin sauran manzanni da annabawa sun shiga cikin hakurin wayannan su fudin kaga kenan balagal badadin kenan to saboda haka anan kaga tashbihin shi din mushabbahi din guda ɗaya ne amma mushabbahu bihi din ulul azmi su da yawa ne a nan ne yayi wannan istima fasbir kama sabara ulul azmi an tattare hakurin ulul azmi gaba ɗaya aka bayi shi kadai kenan to kaman wannan ne a kowanne abu shi balagal mada bawatinuhu nurun cikinsa cikinsa yace haske ne zawahiruhu huda baɗininsa kuma shirya ne aka ce batin ko bawatin to ana nufin abinda suke ce mishi sirru in malaman sufa suka ce sirru ran da mutum in ya rasu ya bar duniya yake rayuwa da shi shi suke cewa sirru shine batin kenan wanda wani abu ne na al'ajabi yanzu misali mutum yana raye a duniya to gangan jikinsa yana rayuwa da ruhi ne to idan ya rabu da gangan jikin kaga ruhi zai zama tsura ba to shi kuma wannan ruhin da me yake rayuwa to ruhin da wannan ruhin zai shiga cikinsa ya rayu din shi ake cewa sirru shi ake cewa batin din kuma to saboda haka shi sirrunsa din haske ne tsura wannan hasken shine wanda aka yi tasarrufinsa kaunu gaba ɗaya suka fita a ciki sannan kuma zahirin shi gaba ɗayansa shi kuma shirya ne domin haka ne a sayin na abubakar ya ce da sayin na umar lokacin sulhul hudaybiya da ma'aiki alayhi salatu wasalam ya amince da wasu sharuɗa waɗanda suka zamanto masu kunci ga musulmai wanda hankali baya ɗauka ce shi ya yarda a rubuta wanda da yawa daga cikin sahabbai hankalinsu bai ɗauka ba amma ganin kwarjinin ma'aiki da kuma ganin saninsa da yanayinsa shine suka ƙi yin magana to shi kuma sai na umar to sai dai dinga tuntuba manya-manyan sahabbai ke cewa ba za ku yi magana ba eh wannan ya yi shuru wannan ya yi shuru wannan ya yi shuru wa zai yi magana ba za ku yi magana ba a ce idan mutum ya musulunta daga makka ya je madina a koro shi a madina musulmi namu in yi ridda ya zo makka ba za a koro shi ba ba za ku yi magana ba ya zo ya samu wannan ba za ku yi magana ba ta suka yi shiru har ya zo ya samu gun sayin ya zo ya samu sayin na abubakar ya ce abubakar kai ma yanzu ba za ka yi magana kan abin da yake wakana ba sai sayin na abubakar ya ce masa ilzam girzahu wata kalima ce wanda larabawa suke faɗanta matsayinsa shine in dai wannan shi ya ma abu in dai wannan ka gan shi ya yi abu kawai ka bi shi ka sallamar ka bi shi sau da da daɗi ko ba daɗi ko yaya yake to wannan kalima ita ce sai na umar tsawon rayuwarsa kullum sai ya tuna ta ce bai san adadin tuna wannan kalma da yake a rana ɗaya ba har yake cewa laula abubakar la halaka umar ya ce a wannan lokacin ne sai na abubakar ya kubutar da imaninsa da agun ya yi ridda ya ce da shi ne shi ne asalin abin nan ma'aiki alaihissalatu wasalam haka wani ya ga hafsa da manzo a cikin duhun masallaci a cikin duhun masallaci ana abin da ya ga hafsa da manzo ya gane manzon amma matar bai gane wace ce ba sai manzo ya yi sauri ya ce inna hafsa inna hafsa abin da yasa yayi sauri yace inna hafsa da kafin yace inna hafsa din wani abu ya shiga zuciyarsa yayi kafirci eh saboda girman wannan hadara da ya kafirci eh to shine anan yake magana zahiruhu hudadin kawai ji abin da gaga manzon sallama kawai kai kawai ka sallama sai shirya ne ko ma abin ya wuce tunaninka fala hadiyuhu yakfa yace shiriya shiriyan da shi yake dauke da shi ba abu ne mai buya ba asalinsa fala yakfa hadiyuhu tukunnan sai ya gabatar da ismi din domin ya akka da jumla din saboda su larabawa in sun kawo isimi da farko to jumlar ta fi karfi a wajensu misalin ka ce kama zaidun ka ce zaidun kama to kama zaidun zaidun kama ya fi kama zaidun ta ce ta ce fala hadihu yakfa ba wai fala yakfa hadihu ba fala hadihu yakfa haka ce hadihu koyin da za ka ɗauka a jikin manzo shi ne ake ce mishi hadiyu in shiriya haka ne kuma ana ce mishi ko huda ko hidaya kenan amma abin da za ka ga manzo ya faɗa kai koyi da shi ya aikata kai koyi da shi shi wannan shi ne ake ce mishi hadiyu kenan saboda akan wannan yake magana wala nuruhu ya sannan haskensa shi ma yake alaihi salatu wasalam ba haske ne wanda yake mutuwa ba ko wanda yake bacewa ba haske ne wanda yake dindindin a koyaushe shi ma lafu wa nashar ne fala hadihu ya fadin yana komawa zuwa ga zawahiruhu hudani sannan wala nuruhu ya yana komawa zuwa ga bawatinuhu nurun wannan yake komawa min babin lafi wa nashar gairu murattab lahu khuluqun azbun wa birrun wa wuslatun wa sabrun ala jahalil jahuli wa muhlatun wa wajhun kama lahat min albadri jumlatun bahiyun mahibun lam tu'ayinhu muqlatun min an-nasi illa shaffaha ar-ru'bu wal hubbu yace lahu khuluqun shi ma yake alayhi salatu wassalam yana da tabi'a hali azbun mai daɗi ya shabba halin shi ne da ruwa mai daɗi mai shayuwa naka ce ruwa azbun ko furat ruwan da zai yiwu a sha haka ce ujaj kuma ruwan da ba zai shayu ba saboda ɗacin shi ko ɗanɗanin gishirin shi to shine ruwa mai daɗi mai sanyi wanda zai shayu to shine ya shabba halinsa saboda kowa zai iya rayuwa da shi ko rihin jin maganan ka rashin waye dinka za ka iya zama tare da mai saboda haƙurinsa ya shi yasa ya shabba halin da ruwa mai daɗi da hukulukun azubun wa birrun sannan kuma yana da biyayya ga Allah ta'a riko da addini duk wani aikin da zaka aikata ka samu lada ko na itikadi na zuci ko na harshe ko na aikatawa ana ce mishi birru shi yasa Allah da yace wala walakinil birru yace man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati ya kawo ayyuka iri daban-daban wasu na zuci wasu na gangan jiki wasu na kuɗi duk ya tattare su da sunan birru din wa musulatun sannan kuma yana da sada zumunci ma'ana baya bata batawa da kowa shi wanda yake yanke mishi zumunci to shi ya fi sada mishi zumunci mafiye da wanda yake sada mishi daga cikin makarimul akhlaqi alayhi salatu wassalam wa sabrun har yanzu yana da hakuri ala jahalil jahuli akan wautan mai yawan wauta aka ce jahil akwai diddul alim wanda aka dauko shi jahil aka ɗauko shi minal jahali sannan akwai jahili diddul hilimi wanda aka ɗauko shi daga jahala wanda dukansu lafazi ɗaya ne ma'ana daban-daban masdarinsu ne yake bambanta idan ka ce aljahil mai wauta wanda komai zai iya yi ma baya bambanta mai daraja da mara daraja babba da karami abokinsa da wanda ba abokinsa ba baya bambantawa abinda zai gaya abokinsa zai ya gaya a wani dattijo ma irin wannan shi ake ce mishi jahil Allah yana yin wasu mutane irin wannan ciki al'umma to shi in kace jahul kuma mubalagan wannan jahil ne diddun shi wannan diddun sa alhilmu ne ya ce wanda alhalimu wanda ba shi da wannan wautar aljahilu aljahulu mai wannan wautar shine diddunsa shi kuma aljahil aljahil na ilimi shi kuma akwai shi shi kuma diddunsa al'alim shi ne malamin tafsiri suke cewa galibin jahilin da ya zo a cikin ƙur'ani ya zo diddul hilmi ne ba diddul ilmi ba ne misali Allah subhanahu ta'ala da ya ce wa a'rid anil jahilina ya gaya wa manzo ba yana nufin ya kawar da kansa daga marasa ilimi ba ba an aiko shi gun marasa ilimi ba dama ya karantar da su dama shi an aiko shi shi annabin jahilai ne aiki ilimin ya kawo aiki to ana nufin ya kawar da kai ga masu wauta irin wayannan kar ya biye musu kawai irin wannan yake nufi shine wanda annabi yusuf amma da yace asubu ilaihin na wa kun min aljahilina shi ma shi ma wannan ne gaba da yawancin qur'ani aka ce aljahilin wannan ne shine wa sabrun ala jahilil jahuli wautan mai yawan wauta shi mai hakuri ne ko yana da hakuri akan wautan mai yawan wauta wa muhulatun sannan kuma yana da saurarawa abu duk rashin abin da ka masa din ba zai dauki mataki take ba shine muhula kenan zai zura ma ido zai barka ko ma menene kai wa wajuhun sannan yana da fuska duk yana komawa zuwa ga lahu din can na farko ne lahu khuluqun wa lahu sabrun wa lahu muhulatun wa lahu wajuhun yana da fuska kamala hat من البدر جملة أي كما لها جملة من البدر kamar farin wata wanda haskensa ya cika ana cewa mai kwana goma sha uku hudu biyar kwanaki guda uku na shine ake cewa badar to kamar badar din farin wata gaba ɗayansa ya bayyana ba wani ba'arinsa ko shashinsa ba gaba ɗayan farin wata a yayin da ya cike haskensa ya bayyana fuskansa din haka ne har wani sahabi yake cewa bal wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajila shine wasu sahabbai sun zo suna musu akan cewa wai fuskan ma'aiki ya fi haske ne au ko kuma fuskan farin wata yawmal badri ana musu ana musu karshe dai dukansu suka haɗu suka ittifaki akan cewa fuskan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya fi badar din haske da shi yasa ya ce kama lahat jumlatun min albadar ba wani shashin badar din ba farin watan ɗungurum ɗinsa gaba ɗayansa lokacin da haskensa ya cika ta ce ya fuskan manzo sallallahu alaihi wasallama ne da shine kama lahad ana cewa laha ana cewa laha ya luhu kamar da zaka ce kala ya kulu ajwaf ne wanda yake wawi bahiyun mai yawan kyau ne mai tsananin kyau ne shine bahiyun kenan bahiyun mubalaga ce mahibun mai kwarjini ne mai yawan kwarjini ne sallallahu alaihi wasallama lam tu'ayinuhu muqlatun kwayan ido ba za ta iya zira masa ido ta kalle shi baro-baro ba saboda kwarjininsa minan nasi kwayan idon na mutane na irin mutane illa shaffaha shaffaha ru'ubu wal hubbu a lokacin da ka zira masa ido tsoro firgitan zuci shine ru'ubu da soyayya lokaci gudu lokaci guda za su cuɗanya su fada a cikin zuciyarka eh adam ma shi ma lafu wa nashr din ne saboda ar-rubu din yana komawa zuwa ga mahibun din al-hubbu din yana komawa zuwa ga bahiyun din eh alayhi salatu wassalam ala inna maulahu arada istifa'ahu ala inna maulahu arada stina'ahu fa hassana minhu khalqahu wa tiba'ahu fa azhara minhu dinahu wa asha'ahu balighun idza sta'asa lisanu ata'ahu lisanun biqawli alhaqi muntaliqun ratbu yace ala harfu tambihi ne ma'ana ku bani kunnuwanku ku saurara ku ji inna maulahu ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala a radas dina'ahu da ya so yinsa da ya so halittansa istinahi din kera abu yi ne wasu sana'atu ka li nafsi kenan na kera ka na halice ka dan kaina ne Allah ya gaya wa annabi annabi Musa alayhi salatu wasalam wannan makami ne na kalimu fa makamu na kalimu annabi Musa Allah ya ce na kera ka saboda kaina ne shine wa yake da suna wannan sufin abu ismail harawi yake cewa na duba littattafan tafsiri tafsirai sun kasa fassara wannan aya wasana'atuka li nafsi na kera ka saboda kaina saboda in ka kera abu saboda kanka kai kadai ne zaka amfana da shi a ce ka ajiye kai kadai ne in kofi ne kai kadai ne kadai zaka dinga shan ruwa da shi to shi kuma annabi Musa ga yana amfanan mutane da yawa iri-iri kuma Allah ya ce dan kansa ya kera shi sai ya ce to annabi Musa yana amfanan mutane banu Isra'ila al'ummansa ne da gangan jikinsa sirrunsa wanda da muka yi magana a kansa kuma to shine wanda Allah yake tare da Allah baya aikin komai da kowa sai na Allah subhanahu wataala to shine anan istina'i kerawa kenan ubangijinsa shi ma'aiki salatu wasalam da ya nufi ya kera shi ya halice shi fahassana minhu khalqahu daga gare shi ne shi Allah subhanahu wata'ala sai ya gyara ya kyautata halittarsa ya mishi halitta mai kyau abinda ya sa ya ce minhu shi halittar ma'aiki salatu wasalam din masdarinsa din Allah ne masdarin halittar nashi Allah ne shi yasa bai ce fa hassana khalqahu ba fa hassana minhu khalqahu masdarin sa Allah ne ba kaman halittan annabi adam wanda masdarinsa ya aka ce min turabin aw min dinin ba to shi wannan masdarinsa daga gun Allah subhanahu wataala ne fa hassana minhu khalqahu wa tibaahu hana kuma ya gyara ya mishi tibai halaye da tabi'o'i kyawawa dama abubuwa guda biyu ne akwai halitta na zahiri shine khalqu halitta na zahiri sannan kuma akwai halitta na batini shine huluku halitta na batinin hulukun shine ake ce mishi tiba kenan abu guda biyu ne dama su ne mutum abu biyun duka Allah subhanahu ta'ala daga gare shi ne yayi wa ma'aiki alayhi salatu wassalam kyakkyawa fa azhara minhu har yanzu daga gare shi ne shi Allah subhanahu ta'ala dinahu ya bayyana addini shi wa asha'ahu sannan kuma ya yada addinin nashi da ma'aiki ya yi amfani ya bayyana addininsa da ma'aiki ya yi amfani ya yada addininsa tun daga lokacin da ya so ya kera shi ya so ya halice shi baligun shi ma'aiki alayhi salatu wasalam mai balaga ne in aka ce balaga shine idan za ka yi magana ya kasance za ka yi amfani da kowace kalima a wurin da ake amfani da ita ko a takaice in za ka yi magana da larabci larabcinka kar a samu yarenka cikin larabcinka saboda misali sau tari za ka ga yarurruka suna wa larabci tasiri shi yasa idan bahaushe zaka ga yana larabci galibi jumla ismiya ya tafi yawa a ciki saboda a hausa ba jumla fi'iliya haka jan ce zaidu ya zo abubakar ya tafi haka ji jumla ismiya ba za a ce ya zo abubakar ya tashi zaidu ba sai dai zaidu ya tashi abubakar ya zo amma larabci akwai ya zo abubakar abubakar ya tashi ya tashi abubakar zaka ce kama abubakar ko ka ce abubakar kama ko ka ce kama zaidun ka ce zaidun kama akwai kowanne ai amma a hausa babu jumla filiya to saboda haka shi malam bahaushe in dai ba balaga ya karanta sosai ba maganansa in ya rubuta larabci ba za ka samu jumla jumla filiya ciki ba ismiya ne ma'ana kaga ba larabci yayi ba kenan yarensa ne ya tarjama da kalmomi na larabci wannan shine ake cewa ujuma din kenan shine ujuma to idan kai larabci yarenka bai shiga ciki ba kawai larabcin mai tsura to shine ka zamanto baligi kenan yanzu misali kalmomi irin su huzunu irin su hammu su karbu su basu su gammun nan a hausa kawai za musu fassara zibe ne kawai duk bacin rai ne amma shi agun balarabe ba duka ba ne daya akwai bacin ran da za ce mishi huzunu akwai wanda za ce mishi karbu akwai wanda za ce mishi basu akwai wanda za ce mishi gammu shi in zai magana kowanne shi din zai fada to shine ya zamanto ba ujuma a cikin larabci kenan da irin wannan to shine abin nan balik kenan balik aka ce fasaha shi bai shafi wannan ba shi fasaha a ce mutum ne yana magana ba in inna a ciki baya yawan maimaita magana yana tafiya tar wannan shine ake ce mishi fasaha shi kuma balaga shi ne kowace kalma ka ajiye ta inda ake ajiye ta ka sata inda ake sata domin hakan in za ka yi larabci a gaban yara larabcin da za ka yi daban irin na larabci irin na yara za ka yi in agun wayan da suka basu iya larabci sosai ba ne ma irin larabci irin nasu za ka yi in ka samu ƙwararrun larabawa kuma za ka yi larabci irin nasu shine wanda wani yake cewa yake cewa a zamanin hajjaji bin yusuf banda alhassanul basari ya ce babu wanda ya kai shi larabci ya ce hajjaji bin yusuf yana wa kowa larabci irin nasa daban in ka zo kai dan mutumin tarif ne ko mutumin makka ne ko mutumin madina ne ko dan iraq ne ko asali ma ba larabcin ko ya kai zai ma larabci daidai da garin da ka zo wani lokaci ma zai ma larabci irin na gidanku in kai ba shi ne zai ma larabci irin na shawa. in adawi ne zai ma larabci adawi in tamimi ne zai ma larabci irin naku to na shine ake cewa balaga kenan shine balihun shi ne balaga ne alaihissalatu wasalam ya fi kowa iya balaga izasta asal lisanu a fa'afu lisanu idan wani harshe ya ki bin shi wani harshe daban zai bi shi eh saboda a fa'ahu din jawab ne na izadin al-lisanu na farko fa'ili ne na isti'asa sannan lisan na biyu fa'ili ne na lisanu idan wani harshe ya ki bin shi yaki tafiya tare da shi shine isti'asa rashin tafiya bai ɗaya tare da shi a fa'ahu lisan wani harshen zai bi shi zaka iya fassara a lisan din a harshen zaka iya fassara shi majazi ya zamanto a lugha a fa'ahu lisan bi qawlil haqi wani harshen ko wani yaren zai bi shi zai fahimce shi da faɗan gaskiya muntalikun wanda yake sakakke wannan shine ma'anan fasaha kenan harshe ya kasance sakakke idan yayi magana ba a maimaitawa mun falikun sakakke ratubun kuma danye sharaf harshe sakakke wanda yake danye sharaf yadda ana faɗan maganan kawai za a gane za mu tsaya a nan subhanahu